بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya da yabo da girma da ɗaukaka sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi wanda ya sake haɗa mu a cikin wannan makaranta mai albarka makarantar malam dalla galgala rahimahullahu ta'ala a cikin wannan dare na juma'a inda muke bakwai ga watan sha'ban hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da arba'in da uku wanda ya daidai da goma ga watan uku 2022 miladiya inda muke ci gaba da karatun littafin alfiyatu siratul nabawiyya ta al-imam al-iraqi rahimahullah ta'ala a yau za mu tashi wato badul wahyi bani ne bayani game da abin da ya shafi farkon wahayi wato sabda aka fara wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wato manzanci yace hatta idza ma balagha rasulu الأربعين جاءه جبريل وهو بغار بحراء مختلي فجاءه بالوحي من عند العلي في يوم الاثنين وكان أدخلت من شهر مولد ثمان انسبت وقيل في سابع عشرين رجبي وقيل بل في رمضان الطيب قال له اقرأ وهو في المرار يجيب نطقا ما أنا بقاري فغطه ثلاثة حتى بلغ الجهد فاشتد لذاك وانصبغ أقرأه جبريل أول العلق قرأه كما له به نطق وكون ذا الأول فهو الأشهر وقيل بل يا أيها المدثر وقيل فالفاتحة الكتاب والأول الأقرب للصواب جاء إلى خديجة الأمينة يشكو لها ما قد رآه حينه فثبتته إنها موفقة أول ما قد آمنت مصدقة ثم أتت به كأم ورقا قص عليه ما رأى فصدقه فهو الذي آمن بعد ثانيا وكان برا صادقا مواتيا والصادق المصدوق قال إنه رأى له تخفضا في الجنة الحمد لله وطولنا بادي زي بياني جميل أدن دي الشاهي بدء الوحي وطنفار وحي وطنمان زنك المنزو صلى الله عليه وسلم ita kalima alwahayu ga lugha ma'anarta al-isharatu sari'a wato ishara ta gaugawa auha ilayhi bi ma'ana ashara ilayhi bi sur'a wannan ishara tana kasancewa ala sabilin ram tana ya zama ramzi ko at-ta'rif wan kara kamar jirwaye wannan ishara ta wahayi tana iya zama ma'anar as-saut sauti kawai ba sai an hada da ishara ba suna yawa kuma a hada da ishara a yi sauti a hada da ishara da haka kenan kalimar alwahiyu tana da ma'anoni guda biyu tana da ma'anar alkafa'u tana da ma'anar as-sur'at da yanka ce abu ishara aka ma'ana koyi shi aka yanka dan yin ishara kai ne ba gaba ɗaya ba sannan cikin gaugawa da haka tana da ma'ana guda biyu alhafiyu sari'u wato ma'anar koyayyen abu mai gaugawa wanda yake bantu ga wanda an ka tunkara da wannan abin wannan ma'anar ta alwahayu ko kuma kalima alwahayu ta zo a cikin alkur'ani da ma'anoni daban-daban duk tana nuhin wannan ma'ana ta lugha ta al'ishara ko alhafaru daga cikin ma'anoninta akwai al'ilhamul gari ma'anar alwahayu ya zo da ma'anar ilhami amma na ɗabi'a Allah ya cusa ɗabi'a ta wata dabba ko wani ƙwaro ya cusa mai wata ɗabi'a wannan abin da ya cusa mai shi zai yi ba sai an yi mai ishara shi ba ilhamul ghalizi kenan kuma yadda Allah ya ce wa auhara buka ila nahl kaga ubangijinka kaga za ka ce yayi wahayi irin na manzanci da an kawo manzanni ba ma'ana auha anan shine al-ilhamul ghalizi wato ya cusa ma ya kimsa ma wannan ƙwaron wato wannan kudan zuma sai kimsa mai cewa shi shi shirya nashi gida in ya shirya nashi gida shi cikin gidaje ko cikin duwatsu ko cikin wasu itace shi shirya nashi gida shine wa auha rabbuka ila nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajar kaga wannan alwahyu bi ma'ana al-ilham al-ghalizi kenan to akwai kuma bi ma'ana al-ilham al-fitri wahayi mai ma'anar ilhami na ɗabi'a na na halitta cikin halittar mutum yake da wannan abin ba ɗabi'a ba kamar irin wahayin da an kawa mahaifiyar annabi musa alaihi salam wa auhayna ila ummi musa an arbi'i daga ni muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi musa ma'anar wahayin nan shine al-ilhamul fitri cusawa irin na halitta wanda aka wa duk wata mahaifiya da ta haifi ɗanta duk da mahaifiya bayan ya ɗa to ilhami na nan amma fitsari na halitta wanda za ta ɗauki ɗannan ta bashi ne ka riga ka san wannan sawa'un dabba ce sawa'un mutum ne ko dabba za a ga ta hayin jariri za ta bashi wannan nono in sun kiyasa in akuya ta in ne ne ba wai wani abu an ka sa mata na ilimi ba ba karatu ne ta yi ba a ilhamun na fitriyyun guda haka kalmar alwahi tana kowa da ma'ana al-ilhamul fitri sannan alwahayu tana zuwa da ma'anar alwaswasa waswasa su shefan waswasin shedan da kawata wadda ya kawa mugun abu a cikin rayuwar dan adam Allah ya ce wa inna shayatina la yuhuna ila awliya'i kaga shedannu suna wahayi ma'anar wahayi anan shine suna waswasi su kada ma mutum wani mugun abu a cikin rayuwa هاي كما كلمة الوحي ترى هو بمعنى الإشارة السريعة على سبيل الرمز إشارة تجوجاوة إشارة شيء أما تجوجا بس معنى فتحلوجا كأسلين كده فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا ترى فأوحى إليهم في مس إشارة فهي يتزا سجاني وشوا كركة تسبيه بكرة وعشيا wahayin da annabi wato Allah madaukakin sarki yawa zakariya kenan wahayi nan ma'ana sai al-isharatu sari'a sannan al-wahyu yana zuwa da ma'anar ma yulqihi Allah ila mala'ikati abinda Allah ke jefa wa mala'ikunsa na wani al'amari ko wani umarni iz yuhi rabbuka ila al-mala'ikati anni ma'akum fasabbitul ladina amanu kaga iz yuhi rabbuka anan ma'anarsa Allah ya yi ilka'in wani umarni a cikin zukatan mala'iku akan cewa su yi su iya da sakon Allah madaukakin sarki duk wannan ma'ana alwahayu ga luga kenan wanda duka in an kalle su tana kowa ga ma'anar ta asali ma'ana alkafa da kuma ma'anar as-sur'a wannan ma'anar wahayu ga masdarin sa kenan to wahayi din yana iya zama wato ma'anar ismul maf'ul masdar bi ma'ana ismi maf'ul الوحي بمعنى الموحى معنى الوحي كينا ما أنزله الله على أنبيائه wanda shi an ma'ana abinda ake nufi badul wahayi anan wato abinda Allah ya saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi an ma'ana da yace badul wahayi wato wannan baji zai mana bayanin abinda ya kunshi soma wahayi sabda an ka fara ba annabi sallallahu alaihi wa sallama manzanci shi wahayi ko kuma manzanci wato wani shu'uri ne wanda ba annabi ke ci ne a cikin rayuwa dai tare da samun yaƙini cewa wannan wahayin daga Allah madaukakin sarki shi yana iya zama da wasiƙa ta wani mala'ika ko kuma yana iya zama kai tsaye ko da wani sauki da wannan da annabin zai ci ko ba ma da sauki ba duka yana iya ɗaukowa da haka wannan shi ake kira alwahai to wahayi yana ya kasu gida uku kamar yadda aya ta bayyana a cikin alkur'ani suratul shura Allah ya ce wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah ba shi wa Allah ya wa wani dan adam magana sai ya ce ni illa wahya kaji hanya ta farko sai ta hanyar wahayi aw min wara'i hijabin ko kuma ta bayan shamaki aw yursila rasulan ko kuma shi aiko masa dan sako فيحيي بإذنه وفيحيي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم فالوحي أنا بيجي إلا وحيا معنى إلقاء المعنى في القلب Allah zai jewa ma wannan ba annabi wata ma'ana a cikin zuciyarsa wadda zai ji wannan ma'ana a cikin zuciyarsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna ruhal qudus nafasa fi ruhi wato jibril alaihi salam ya jewa a cikin zuciyata cewa ni ya jewa ta gama nan wahayi kenan inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqa lalle hakika duk wata rayuwa ko wata irin rayuwa ce ta dan adam ko tsinin ce ko wata irin rayuwa ce to lan tamuta wannan rayuwa ba za ta mutu ba hatta tastakmila rizqaha har sai ta cika arzikin da Allah ya kaddaro mata wa ajalaha kuma ba za ta mutu ba sai lokacin mutuwan nan yayi kaga wannan wahayi ne an kawo annabi wai mai shi jibril shine na fasa fi ruhi wato jibril ya kada ne a cikin zuciya ta cewa lalle hakika duk wata rayuwa ko wace iri ce ba za ta mutu ba sai ta canya arzikin ta za ka kalli tsoron mutuwa ba ka canya arzikin ka ba arzikin da Allah ya kaddaro ma to shina nan yadda yake ba zai rago ba zai karu ba ba za ka mutu ba sai ka canye shi sannan ba za ka mutu ba sai lokacin nan naka yayi sai ajalin nan yayi dan shi annabi yace ala fattaqullaha wa ajmilu bis salat saboda haka idan kuka san haka to ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen neman arzikin nan kar ku yi wasu hanyoyi wajen samun arziki ko baka bi wannan hanyar ba arzikin ka wanda an ka rubuta ma tun kana cikin cikin mahaifiyarka da wata hudu shi zaka ci kuma ba zai karu akan abin nan ba ko ba zai rabu ba to kaga wannan ma'ana alwahyi kenan da Allah ya ce illa wahya kaga an wa annabi wahayi amma ta hanyar ruhul qudus ya jefa masa wannan a cikin kirjinsa cikin zuciyarsa na biyu aulin wara'i hijabi shine ba annabi ya ji magana Allah maɗaukacin sarki ya ji ta cikin kunne ne amma bai gane ba kamar wahayin da Allah ya wa annabi Musa alaihi salam min wara isha da ake falamma ataha nudiya min shafiqil wadi al-ayman fil buq'ati al-mubarakati min ash-shajarati ni ake mai wahayi an ya Musa inni ana Allah rabbul alamin wannan wahayin annabi Musa ya ji shi da kunne ne amma bai ga Allah maɗaukakin sarki ba har roƙawa ya yi arini an zur ilaika Allah ya ce mai lantara ne to kaga a nan aunin wara ihjabin ya yi Allah ya yi ma annabi Musa wahayi amma nin wara ihjabin to wahayi na uku shine ma yulqihi malakul wahyi shine yace au yursila rasula wanda shi an mahi yawan wahayin da an ka saukan ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine auyur sallallahu da Allah yana aiko mai manzo shine Jibril alaihi salam yana saukan mai da wannan wahayi shi an mafi yawan galibin alqur'ani gaba ɗai shine sai wannan mala'ikan na wahayi shine Jibril alaihi salam da tuho wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama da wata shiga wani lokaci yakan tuho da surati rajul wani lokaci yakan tuho kai tsaye da wato da siga kai duk da wannan min gairin galibi so zu kawai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Jibril alaihi salam bi surati al-malakiyya amma duk saura sai ya tsawo bai cikin surat wani mala'ika daga tsawa ta hiri wani dan adam daga cikin yan adam kamar irin bishiyatul kalbi to halatul wahyi Jibril alaihi salam ya kasance yakan zo ma Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka ce bisa ga halaye daban-daban wani lokaci wanda ba shi a galibi bai kan taho fi haƙiƙati hil malakiya ya taho bisa ga haƙiƙa sai ta mala'ika kamar yadda abdullahi bin mas'udin yake cewa wajen fassarar la'adar amin ayati rabbihil kubra yace ra'a jibril fi surati annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga jibril alaihi salam a cikin sura ta lahu sittu mi'ati jana yana da fukafukai guda 600 kowane kisike ya da duniya wani lokaci yakan tuho mai a cikin sura ɗan adam wanda har sahabbai ma suna gani ne sai ya ɗaga yake musu ai jibrilu na ya kamar hadisin nan na sai na umar na na بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر الشريعة التي تقول إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وأن جبريل عليه السلام يا كتن شيء كان تبو أتكين سورة أن أدب مسمى وأن صحابين وأتوان دي شهر هذا كورة أتكين صحابي شيني بشيئة الخليل أنت بشيئة الخليل كان من أجمل الصحابة to da haka mafi yawa cikin wannan sira da yake tahowa wani lokaci wahayi yakan saukan ma manzo sallallahu alaihi wasallam ko yana a kogi wato bisa ga ma'anar kalmar wahayi din tunda ma'anar ta al-khufi al-khafa sai zan bai ga abin da ke wawa ba bai ga wanda ya kawo mai wahayin ba amma dai yana jin asaru na wahayi wannan shi yake wahalarwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana cikin mutane dai za a ga yanayin annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza fuska bai ta canza a kamadin yana kakari ka wanda mai kwana wato wani lokaci yakan yi mai nauyi ko ana matsanancin sanyi za a ga goshi ne ya tarke da zuwa yana ta tsayaya zuwa yadda ka san mai mafassara da mafassara sai ta kai yana ta zuwa mai karami to annabi sallallahu alaihi wasallam shi an mafi karami gare shi a wannan lokacin yana jin wahayi yadda ka san bugawar karawa yadda ka sa ana karkaɗa ma ƙararrawa cikin kunne haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke jin wannan wahayi shi a shaddul anwa'i sannan mahalarta duk sahabban da awon nan wurin suna ganin yanayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke shiga sannan suna jin gumza su ba ba wannan sautin ƙararrawa suke ji ba suna jin kamar ƙudan zuma irin zizan nan ta ƙudan zuma suna jin zuna zuma in sun kayo kusa da huska annabi sallallahu alaihi wasallam كما يبدأ عمر بن الخطاب يجد وكان إذا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل وكان وحي يا كسر شيء إذا أنا تكون منذ صلى الله عليه وسلم أنا جن ولد صوتي ده زيزة تكسر زيزة قدام زمع سيدة سو باسو فهمت ونم مدن دو زيزة نباسو قال لي أجي فتح أما شيء النبي صلى الله عليه وسلم ينا جي yana kiyaye duk abin da ake wahayi Allah ya halatta mai wato ya halitta mai wani ilimi na daruri wanda wannan wahayin bai koyuwa gare shi da ya kwarenye masa to sai shi ji ya haddace wannan wahayin da an taɓa sama in sura ce in ayoyi na sai ya haddace sai sanar da al'umma wannan hadisi ya tabbata cikin bukhari daga aisha ummul mu'minina radiyallahu anha tace Haris bin Hisham wani ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam yana tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi kaifa ya'tika alwahyi ya ma'aikin Allah shin wai a wahayi ke zo ma sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace ahyanan ya'tini misla salsalatil jarad wani lokaci wahayi yakan zo mini da kassan sautin karaurawa annabi yace wa huwa ashadduhu alayya wannan nau'i na wahayi shi yafi tsanantawa gare ni فيصم عني وقد وعيت عنه ما قال sai ya rabu da ni alhali na harzace na kiyaye duk abin da mala'ikan ya faɗa min yace wa ahyanan yatamassalu lil malaku rajula wani lokaci kuma sai mala'ikan nan ya bayyana gare ni kamar wani mutum fa yukallimu ni sai shi min magana fa a'i ma yaqulu sai in kiyaye abin da ya faɗa min qala aisha aisha tace wala qadara aiki wallahi hadika na ga manzo sallallahu alaihi wasallam yanzilu alaihi alwahyi wahayi na saukan masa fil yawmi shadidil bardi a cikin yini mai tsananin sanyi fa yasimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu arafa tace wahayin nan ya rabu da shi alhali goshi ne yana tsiyaya da zuwa wannan wato shi a shakki zuce lokacin da yake ji mai kamar sautin karawa wata rana sai da aisha ta ce lokacin da ana yi mai wahayi kai ne yana bisa ga kasar ko wani sashin jiki ne yana bisa ga kasar da ke sai da ta azama ta kasar gaba ɗaya da take saboda nauyin wahayi ko duka taguwa yake idan an kai mai wahayi za a ga taguwar tana bita ba a fahamunta na suna tattalewa kamar ta faɗi saboda nauyi na wahayi wannan shine wato Sheikh Abdullahi yake faɗa cikin Mustapha tafsir yake cewa ya atihi taratan ka sautil jarasi wa taratan ka suratil mudarris wa taratan yanfusuhu fi ru'ihi wa taratan yatihi fi huju'ihi wa fihi ma madha wa an yukallima ala al-ilahi yahzatan fa yafham da da fara'idul jalila shi karon nan guda biyu da kuma Mustapha tafsir duk sun yi musharaka ya kawo haka daidai wa da kuma babu bambanci to farko abin da aka fara manzo sallallahu alaihi wasallam wahayi da shi shine abu ya saliha yasan baya wani mafarki baya ganin wani ru'ya ba ce wannan ru'yar za ta zo masa kamar hasken faya ma'ana duk abin da ya mafarki to zai gano shi bai bayyane sai aka sa mai kuma son kaɗaita da ke banta ne nesa da mutane har iyali ne bai ya kashe shi da ya sa ruhira shi wata guda shina ibada shina fikira ga makhluqatul lahi wato shina zikrul qalbi kenan الذكر القلبي وشي له إشارة قريش يتشي حتى إذا ما بلغ الرسول الأربعين جاءه جبريل وطن حتى إذا منزول صلى الله عليه وسلم يكي أولا وطن رأيوات يتكي شكرة أربعين باين يكي شكرة أربعين جاءه جبريل جبريل عليه السلام يزو مسا يكي شكرة أربعين تحديدا suna ɗaya daga cikin akwai da aka faɗa ko shekara arba'in da kwana ɗaya ko da kwana goma ko da kwana ishirin ko da kwana arba'in ko da kwana sittin ko shekara arba'in da rabin shekara ko shekara arba'in ba rabin shekara ko shekara talatin da tara kif ko arba'in da biyu akwalun wannan duk an yi akwalu a shi amma dai mafi shaharar su shine arba'in shi yasa ya kawo dama ya ce zai kawo mahi inganci mahi shahara don haka wanda a mahi shahara shi ne sadda shekara arba'in cicicif sosai jibrilu alaihi salam ya zo masa wahawa bi ghari hira'in alhali shina cikin kogon hira muhtali alhali ne shina mai halwa wahawa muhtali muhtali ne shine labarin mutara wahawa muhtali wato ko da jibrilu ya zo mishi alhalinsa shina halwa mana suna kefe shi kaɗai bigari hira'in a cikin kogon hira shi hira wani kogo ne wani dutse ne wanda tahiyar mil uku ne tsakaninsa da makka wannan kogo na hira shi an wuri na farko da wahayi saukan mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wato alqur'ani ya fara sauka a ciki manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin kowace shekara yakan keɓe wata ɗaya yana ibada bisa ga addinin annabi ibrahim wato ta hanyar fikira bisa ga malakutullahi da mahalukat sannan cikin ibadan nan akwai ciyar da mabukata duk da mabukata suka zo masa yana biya musu bukatoci yana ce shi in ya kare wannan mujawara sai ya dawo shi tsawafin ɗakin Allah waya bakwai sannan shi gida. To manzu sallallahu alaihi sallama ya fara da wannan halwa ce da kuma kaɗaita saboda na ɗaya abin da ya gani ga mutane ne suna cikin ɓata don shi bai son shi musharaka da su ba abin da ya shafi ɓata da haka yake son ya nisanci su saboda su suna cikin bautar gumaka da koyaushe da su tura da gumaka sannan kuma waton domin samun kaɗaita da ke banta da Allah mahalicinsa. Muhammad ibn Ishaq daga cikin manyan malaman tarihi ya ce an karɓo riwaya daga Abdulmalik bin Abdullahi bin Abi Sufyan ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya khruju ila ghari hira shina hita kogon hira fi kulli amin shahar wato a cikin kowace shekara yakan ware wata guda mina sana ya sanar ta kufi wanda yana ibada a cikin wannan wata amma malamai sun yi saɓani ga ibadar da yake yi shin bisa ga wata shari'a yake a kai ko ba bisa ga wata shari'a ba in bisa wata shari'a ce kuma wata cikin shari'a wani annabi wasu na cewa shari'a annabi nuh suna cewa shari'a annabi ibrahim wanda kuma shine kauli mafi karfi wasu suna cewa shari'a annabi musa wasu suna cewa shari'a annabi isa dan ita take kusa kusa da shi to ala ayi halin dai ya kasance yana kebanta wannan shi ya tabbata abinda bai tabbata ba wata shari'a ce yake a kai sannan kuma cikin ibada nan dashi yana ciyarwa shi ma wani nau'i na na ibada a wannan lokacin ciyar da miskinai da mabukata to da Allah mafahakin sarki ya nufi girmama shi da manzanci sai jibril ya zo masa wahwa bi gari hira'in mukhtar wato alhali shina cikin kogon hira shina wanda yake banta faja'ahu bil wahyi min indil alim sai jibrilu alaihi salam ya zo ma annabi sallallahu alaihi wa sallama wato da wahayi shine manzanci saƙon Allah shine bil wahayi anan saƙon Allah min indil ali daga Allah madaukakin sarki al ali sha'anu shi yasa yake min indil ali wato daga Allah madaukakin sarki wanda al'amarin sa wato madaukaki na saƙon nan ya zo masa da shi fi yawmin ithnain ranar litinin saboda hadisin musulun da ya ce wa unzila alayya shi wato a ranar litinin ran nan aka saukan mini da manzanci ranar litinin wa kana qad wato kuma ya kasance qad min shahar maulidin samanin ko samanu amma dai samanin din saboda an shahe ya samanina don ka sha yawon ke samani mun kusu ne waton kwana takwas halak sun shuɗe min shahari maulidin daga watan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam auli na farko kenan da ya kawo cewa takwas ga watan maulidi sannan aka saukan ma annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi amma sai ya sama shakku ce in sabat kaga bai tabbata ba kenan wai in wannan kaulin ya tabbata amma bai tabbata ba ba shi ya kauli wanda yake inganci ko yake tabbata ba dan shi yasa ba shi ko akai ne yace in sabat in kaulin nan ya tabbata to annabi sallallahu alaihi wasallam an sauka mai da wahayi takwas ga watan maulidi ranar litinin kenan watan haihuwarsa shine watan da aka yi masa wahayi sai ce wa ƙila fi sabi'i ishiri rajabi wani ƙauli an ka ce a'a cikin dai sha bakwai ga watan rajab ka ji ƙauli na ji sha bakwai ga watan rajab wa ƙila bal to duk an ci ɗaurancan ƙauluka da bal ɗaya wa ƙila an ce bal duk a ji waɗancan maganganu fi ramadana tsayyidi an saukan ma manzo sallallahu alaihi wasallama wahayi ne a cikin ramadan a tsayyib mai tsarki wato watan ibada wata mai kamshi mai albarka shi kuma an ce sha bakwai ga wata ko sha takwas ko sha tara da kuma wani ƙaunin da ya kawo to yana nufin da shi ya shahidu waɗancan akwali saboda kasancewa an saukar da wahayi a cikin watan ramadan shi ne ƙauli mahi shahara shi ne ƙauli mahi yawa da ƙaulukan malamai ibn ishaq a cikin tarihinsa ya kafa dalili da faɗar allah maɗaukakin sarki shaharu ramadan allazi unzila fihi alquran kaga watan ramadan shine watan da aka saukar da alqur'ani a cikin sa to bisa aka yi sabani ga aya to saboda ana magana anan an saukar da alqur'ani su kutum daga allautul mahfuz zuwa ga asama'ul duniya to shi yadda ake ta saɓani sha takwas ko goma ko ishirin ko watan rabi'ul awwal ne ko watan rajab ne ko ramadan din ne da inda wagga aya tana nufin wagga sauka ta wahayi kai tsaye to da ba magana saɓani dan nassun qat'iyyu to sai zan ana magana ne akan daukar alkur'ani su kutum gaba ɗaya ne conflict daga allahul mahfuz zuwa ga as-sama'u duniya alwaqibi shi ma a cikin tarihinsa yake kana kana ibtida'ul wahyi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawm al-ithnain fara wahayi na manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ranar litinin li sab'a asharata laylatan khalat min ramadan yace sha bakwai ga watan ramadan wa qila fi rabi' wal 20 wani kauli an kace 24 ga watan ramadan wannan kuma wani hadisi na imamu ahmad a cikin musnad yana ƙara masa ƙarfi inda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce unzilat suhufu ibrahim fi awwal lailatin min ramadan an saukar da takardun annabi ibrahim farkon watan ramadan ɗaya ga wata wa unzilat tawratu li sittin madaina min ramadan at-taura an saukar shi da shidda ga watan ramadan wal injilu li 13 lailatan khalaf min ramadan ita kuma linjila 13 ga watan ramadan وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلق من رمضان شيك ما القرآن أن توكش دشي عشرين دهوتو جوات رمضان ونحن قلنا حديث ينا كارا هون كاربين أكن شوا للي أن توكش مع النبي صلى الله عليه وسلم وحي عشرين دهوتو كوكما أتكين دي وات رمضان dan shi wasu malamai suka kai akan cewa lailatul qadr daren 24 ce wannan shehu abdullahi ya tafi akan haka cikin littafin sa lissafi tafsir ya ce unzila fi ramadana lailatal qadar ila sama'i dunya fi ma shuhir ay jumlatan wa ba'du fi 20 wa nayyifin munajjaman yatina مكرمة ورحمة ومصلحة وحكمة للمؤمنين واضحة علمه بفضله جبريل ثم أتى وعلم الرسول sannan ya ce ƙala lahu iqra wa huwa fil mirari yujibu nuqqan ma ana bi qali ƙala lahu sai jibrilu alaihi salam ya ce wa manzo sallallahu alaihi wa sallama iqra karanta wa huwa fil mirari alhali cikin shudin nan guda uku yujibu nuqqan wato shi jibrilu yana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam iqra iqra iqra hasu uku shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yujibu yana karba mai nutsukan da magana yana ce mai ma ana bi qari ni ba makaranci bane ai ma usulul qira'a ni ban iya karatu ba ma ana bi qari ni ban iya karatu ba fa ghafahu to da ya faɗa mai haka jibril yana faɗin iqra annabi na cewa ma ana bi qari ya koma cewa ikra yana cewa ma ana da ƙari ibn ashur a cikin tafsiri ne yace ikra din nan jibril yana ce mai ikra ne karanta ma'ana abin gada zan faɗa ma ba yana nufin karanta wani abu da baka sani ba shi kuma yana cewa ma ana da ƙari ma usulul qira'a wannan waton sai jibril alaihi salam fa ghabbahu sai ya mace shi shi ne gabbahu ay asarahu ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam ya mace salata ko salatata ya mace shi ma tsa uku in ya ce karanta sai ce ma rabi ƙari sai shi kama shi shi mace in yamma matsa sai ce karanta sai ce ma'ana da ƙari sai koma ma ƙafai har dai sun ka yi salasatan so uku ya ce ma tsannan hatta balagal jahada har sai da ya kai ga wahala ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai makura dan ma ta farko ba ta kai ga ta biyu ta biyu ta yi tsanani ita kuma ma ta uku ta yi ta biyu tsanani shi ne ce hatta balagal jahada har sai da ya kai makura ta wahala ya wahalar da shi wannan saboda ni fashtabda lisaka wannan matsar da ya yi mai wato duk wata kwankwaɗawa ce da wata ma'arifa yake samu shi ne yake fashtabda sai ya karfafa ya samu ƙarfi saboda ya yi muhalaɗa da arrauhaniya ya haɗu da wani ruhi na jibrilu alaihi salam sai ƙara masa wani ƙarfi shine fashtabda sai ya samu ƙarfi ne za ka saboda wannan matsa wansa bara kuma sai ya samu renuwa ma'ana ya renu ma'ana ya samu tuhatuwa da kamar rini kamar an wasu hayi rini ma'ana sai ya rikide da kasancewa ta yi ma ana da ƙari sai tashi daga nan ya koma alƙali sai koma makaranci shi ne bayan ya ƙare matsatai malamai suka ce abinda ya sa yan matsayi a nan liyabluwar sabron hanyar koyon ilimi da hanyar ilimi ita ma sai sai an jure da haka liyabluwar sabron guda ɗaya don shi jarrabi hankali na juliyar suna ta adiba saboda shi kyautatar da ladabi ilimi sai da ladabtarwa sai shi horo sannan abin nan za a faɗa mai shi riƙe shi da muhimmanci shi san girma ne shi san kuma abin gara za a faɗa mai abu ne mai daraja mai ɗaukaka to shi yasa wato wannan yake shiga wannan yanayin kuma har bayan sabawa da wahayi ya zama kullum za a yi mai wahayi sai ya shiga wani yanayi har zuha take karyo mai kamar wanda masassara ta karyo ma saboda dai a nuna mai daraja da girman wannan ayi da kuma faɗakowa da girman wannan ayi don shi Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila lalle za mu jefa ma za mu yi ma ilqa'in wani zance wannan zancen thaqila mai nauyi don shi fuska Annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai jajjawo lokacin da ake mai wahayi aji yana kakari ya takassan wato wani mai kwana haka sannan a ga yana tarciya da zuwa ibn ishaq yake cewa wato lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya mihin karrama shi da girmama shi da fara mai wahayi na annabci to tun farko kahin wahayin ya fara sauka sai da ya fara samun wasu irhasa wasu mukaddima waɗanda aka ce masu mantai kahin a shiga ciki za a fara samun mukaddima to dan haka yan annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita don biyan bukata ta irin ta dan adam yakan bar gida cikin garin makka sai shi ga daji can nesa sai ya shiga cikin ranguna da koguna na makka to ya shiga cikin rahi duk ya haɗu da wani duki sai ya ji duki ne ya ce mai assalamu alaika ya rasulullah in ya wuce wajen wani icce sai ya ce mai assalamu alaika ya rasulullah nan sallallahu alaihi wasallam ya waiwaya dama bai ga kowa ba ya waiwaya hagu bai ga kowa ba ya diba baya ne ko ni bai gani in ba dutse ba ko icce ya tabbata lalle dutsen gana ya mai sallama lalle wanga icce na ya mai sallama haka ya ci gaba da rayuwa ko ina ya biyo sai ya ji assalamu alaika ya rasulullah kaga ya fara samun muqaddima to daga baya ya irin wannan ainihin inuwar da ake samu ta girgici da makamantansu sannan ga mawalkai sannan an haɗa shi da wani mala'ika kahin jibrilu alaihi salam wanda shi kuma wannan mala'ikan wato yana rino ne a cikin kwana yana mawalkai daban-daban waɗanda da yayi su sai ya gaɗai abin ya bayyana shekara uku na kashin jibrilu daga baya raka sai jibril alaihi salam ya zo mana kaga ya samu shi hida ko da ya zo masa yana cikin kogon hira kuma a cikin watan ramadan ibn ishaq yake cewa wato abdullahi bin zubair wato yana ce ma ubayd bin umayr حدثنا يا عبيد كيف كان بدء مرسل أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ba mu labarin shin wai a an ka fara manzo sallallahu alaihi wasallam wahayi lokacin da jibril ya zo shi ubaidu ya ce wa ana habiru ina nan sadda yake ba abdullahi bin zubair labari ya ce masa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana mujawara a cikin kogon hira a cikin kowace shekara tsawon wata guda kamar yadda muka gabata yana ibada wanda ibada ce wanda ƙurashawa ma sun kasance suna yanta irin su abdul muqallib sun kasance suna yanta manzo sallallahu alaihi wasallama in yake ta wannan ibadar bayan ibarar da yake yana ciyar da miskinai in ya kare sai shi to shi dawasi na ɗakin kaba sannan shi ta gida haka yake kowane wata ya ce sosai watan da Allah ya mace shi da girmama shi a cikin shekarar da an ka ba shi manzanci ya ce wannan wata shi ne watan ramadan Yanzu sallallahu alaihi wasallam ya hita ya tafi kogon Hira kamar yadda ya saba a cikin wannan dare da Allah ya nufi karrama shi da ya nufi rahama ga bayi ne sai Jibril ya zo mishi da umarnin Allah yanzu sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ja'ani Jibril wa ana na'im kaga kwana cikin kwana ya fara an ka fara mai wahayi dan shi na cikin anwa'ul wahayi mahalkin annabawa gaskiya ne wahayi na gare su yace to jibril ya zo min wa ana na'imun bina maqin min dibajin fi kitabu sai zo min da wani tsalle na alhariri wanda a cikin sa akwai wani littafi wannan littafin sai ya ce min iqra fa qultu ma aqra ni zan karanta tambaya ke ni zan karanta ba irin wancan ma ana da ƙare ba sai ce faghattani sai yamma an hatta zanantu annahu al-maut sai hanna zarqat na dauka mutuwa kenan kuma arsala ni sannan ya saka fa qala iqra qultu ma aqra'u ni zan karanta faghattani sai ko ma tsaka hatta zanantu annahu al-maut ثم أرسلني سنة يسكن فقال اقرأ قلت ما أقرأ ميزان كرنتا فغتني سكار ما قاتا حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني قال ماذا أقرأ قلت ماذا أقرأ ميزان كرنتا ما أقول ذاك إلا ابتداء مني wato annabi sallallahu alaihi wasallam ba ina ba da hada ba ina ce mai mizan karanta ba ce dai in samu dai mahita don kashe koma ma tsada sai ce min iqra bismi rabbikal ladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقرأت ما سين كرن ذاتا ثم انتهى وانصرف عني سيكاري من وحي ذلك تكون قوانا نما سينتهي به النبي يبكي وهبوت من نومي سينتاسو لك قوانا أنا فكأنما كتب في قلبي كتابا ko da ta so da kwana kamar an rubuta littafin a cikin zuciyata jina har da ce waɗannan ayoyi to bayan na zo daga cikin kogo yace hatta idza kuntu fi wasatin min al-jabal sai na kawo bakin tsakiyar dutsen tsira sami'tu sautan min as-sama'i sai na ji wata murya daga sama yaqulu ya muhammad anta rasulullah wa ana jibril ya kai muhammad kai manzon Allah ne ni kuma ni ne jibril nabi yake fara fa'atu ra'si ila sama'i sai na daga kaina sama fa anzuru ina duba fa idza jibril fi surati rajul sai na ga jibril a cikin surar dan adam safin kadamai biyu cikin sama'i ya saka kafafunsa a cikin sashen sama ya qulu ya muhammad anta rasulullah wa ana jibril ya muhammad kai manzon Allah ne ni kuma ni ne jibril النبي يقول فوقفت أنظر إليه سيد أيا إنا خلوني فما أتقدم وما أتأخر سيد كاتين قبل كاتين بايع نيس عيوني قطع وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء سيد كام كنت مسكاتا دقريش أتكن ساقا نسام سمو نبي سابا لبني با لحكا إلا تكوتي با يقول فما أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك إن جاء مسكاتا نجيبا تنكور لك نجيبا شرعتا da na gaya ta duk inda ne bi ba jibrilu annabi yace fa ma ziltu waqifan ma ataqaddamu amani wa ma arji'u wara'i ban gushe ina nan tsaye ba na kasa yin gaba na kasa yin baya hatta ba a tsaka khadijatu rusulaha annabi ya rage bai koma gida ba ya wuce al'ada ce khadija ta aiko yan sako a sai a biyo mata ina rasulullah yake fa balagu a'la makkata suka to har karshen garin makka nan saman su da nilo an duba wa raja'u ilaiha sun hukuma suka ce basu gane ba wa ana waqifun fi makani zalika ki ina nan wurin nan ban tsaka sun man sarafa amin sai daga bayar kasan na yadda ya wan sarafu raji'an ila ahli sannan na koma ni kuma ina koma wajen iyali na yace hatta ataitu khadija da sai da nasu wajen khadija fajalastu ila fakhidha mudifan ilaiha sai na zauna wajen ka tattara ta ina jingina ni majingini da ita فقالت يا أبا القاسم أين كنت؟ قلت يا أبا القاسم هناك الشقة هناك التجي فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك أنا أيك أنسى وجني منك حتى بلغوا وكتحسوك ذيك مكة ورجعوا إليه سكا داو وسغنيك ثم حدثتها بالذي رأيت سين فقع مكة لا غالي عن النبي فقالت أبشر يا ابن العم ita ce ibu shara ya kai dan amina wasu kuma kai kai kai juriya ka dashi fa wallazi nafsu khadijata bi yadihi inni la arju an takuna nabiyya hadhihi sai da hadiya ta ce na rantsi da wanda rayuwa ta cikin iko ne ina fatar ya kasance kai ne annabin wannan al'umma yake sun makamat wa jama'at alaiha thiyabaha sannan ta tashi ta shirya ta sa tuwahin da sun mantalaka ila waraka bin nawfal sai ta tafi wajen waraka bin nawfal fa akhbaratni ma akhbara hadihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta faɗa mai da abinda waraka wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta labari waraka yace quddusun quddusun wallazi nafsu waraqata biyadihi ya ce na rance da wanda rayuwar waraka take cikin ikonsa la in kunti sadaqtini ya hadijatu laqad ja'ahu namusul akbar alladhi kana yaqin ce lalle in dai har da gaske magana da ki faɗa nan gaskiya ce ya ce khadija to lalle wannan annamusul akbar wato mala'ika ne wannan da ke zo ma annabi Musa shine ya zo mata wa innahu lanabiyyu hadhihi ummati lalle shi a annabin wannan al'umma wa quli lahu falyasmut ce mishi shi samu juriya shi tabbatar da zuciya ne shi samu natsuwa Khadija ta koma ta faɗa ma Annabi sallallahu alaihi wasallam irin abin da waraka ya faɗa ma to bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ƙare da mujawar da yake ta kogon Hira sai koma yin yadda ya saba yi yadda ya fara zakin kawai ya dawashi can wajen dawafin nan na ya haɗu da waraka jin mota yana dawafin zakin kawa sai waraka yake tambaya sai akhbirni bima ra'aita wa sami'ta faɗanin abin da ka gani da abin da ka jiya sai ba shi labari waraka ya ce wallazi nafsi bi yadihi innaka lana yi hadhihi ummati yace lalle kai ne annabin wannan al'umma wal qad ja'aka an-namusul akbar allazi akbar allazi ja'a Musa wannan mala'ikan da ya zo ma annabi Musa babban mala'ika su kai shi na ya zo ma sannan wala ku kadzabanna wala tuqzayanna wala tukhrajanna wala tuqatalanna yace wallahi sai an karyata ka wallahi sai an cutar da kai wallahi sai an fitar da kai daga garin kuma wallahi sai an yaƙe ka wala in ana adraktu zalika al-yawma la ansuranna Allah nasaran ya'lamu ce wallahi in Allah ya kaddarni ga wannan rana da za a yi kuka to zan taimaki Allah taimako zan taimaki addinin Allah taimakon da zai san shi ثم أدنى رأسه منه فقبل يعقوب sannan ya yi kusa da kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sumbanci maɗigaɗi ثم صرف رسول الله الى منزله sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya juya ya koma gida ki wannan shine shin hida wanda an ka farawa manzo sallallahu alaihi wasallama ta kasancewa waton sada za a yi mai wahayi sai da ya fara da mafarki kafin ya ga wahayin bayyane wannan saboda ainihin lokacin da ya kasance na ibada cikin wannan kogo na hira kenan sannan ya ce a ƙara'ahu jibrilu awwal al'ala ƙara'ahu kama lahu bihi na wato jibrilu alaihi salamu ya karanta shi awwal al'ala farkon suratul ala wato wannan ayoyin da muka karanta na iqra kama lahu bihi na kamar yadda wato na ta ɗaya furta lahu gare shi bihi da shi ma'ana ya karanta man shi ma ya karanta kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim awwalu ma nazala wato jibril wa aqra'ahu iyyahu suratul alaq cewa farkon abinda jibril ya sauko ya karantar da annabi sallallahu alaihi wasallama da shi shine suratul alaq shine ya ce wa kaunu zal awwala kasancewa wato suratul alaq ita ce farkon surar ta sauka to fa wal ashhau shine kauli wanda ya fi shahara shine ya karanta shi shi qira'atan hasara lahadi kamali wanda karatun da ita ya samu kammala annabci da manzanci bayan ya karanta shi shi suratul alaq to a cikin hadisin sai wasan jibril ya yi gina ya gina rami da kike ne sai ruwa suna kama gulgula sai ya yi alwala bayan ya yi alwala ya koya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ake alwala shi ma ya yi alwala bayan ya yi alwala sai ya sallah raka'a biyu ya koya mai yadda ake sallah kuma yadda hadisin abdaru qutni da ahmad da al-hakim suka tabbatar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce atani jibrilu fi awwali ma uhiya ilayya jibril ya zo min cikin farkon abin da aka yi min wahayi fa allama min wudu'a was salata ya koya mini alwala da sallah wannan wato shine abu na farko bayan an koyar da shi farkon suratul alaq wanda shi a farko abin da ya fara sauka to sannan kuma aka koya masa alwala da sallah to sai ya ce wa qila bal ya ayyuhal muddassir cewa wai suratul alaq shi a farko to wani kauli kuma an ce bal ba shi a farko ba a'a ya ayyuhal muddassir amma cewa ya ayyu wato suratul alaq shi a farko shi alqaulul ashhar allazi alayhi al-akthar huwa al-ashhar allazi alayhi al-akthar shi amma shi shahara kuma shine abinda malamai mafi yawa suke akai ne saboda wasan atwarul adami duka a cikin wannan sura suke halittar ɗan adam ciki suke sannan koyo neman ilimi a ciki suke fahimta a ciki suke shi yasa suka dace da ainihin takadimi wa qila bal ya ayyuhal muddassir shi kuma wannan hadisi ne na jada annabi sallallahu alaihi wasallam yace jawartu bi shira'i falamma qadaytu jiwari habattu wato bayan na yi mujawara da nisa bai ta wata wata to sai ni sauko fanuji sai ni ji an kira ni fa nazartu an yamini fa lam ara shay'a fa nazartu an yasari fa lam ara shay'a fa nazartu min khalfi fa lam ara shay'a fa rafa'tu ra'si sai na daga kaina fa idhal malaku bayna as-sama'i wal ard sai ni ga mala'ika tsakanin sama da ƙasa fa ataitu khadija sai zo da khadija fa qultu dassiruni dassiruni kululluɓe ni kululluɓe ni wasu bu alayya ma an baridan ku samu ruwan sanyi ku zuba ni a da'ul wahayi ke fa nazala ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakadda rawahu muslim wannan hadisi al-imam muslim ya rawaito shi to da yake karatun da yana da tsawo kuma lokaci yana da lokaci ya riga yayi za mu tsaya a tsakiya أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك